بسم الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قل قول خاتم لما سبقنا سوى الحج بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإقبال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيسير الوصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حرف العلم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهد عليه صلاة
أكنا
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهد ثم سلامه أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنبي مهيما أبيت بليل الدم سهران منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما ثم سلامه سلام أساجل فيه الورق ليلي وجيرتي نيام ودفني كالمذان بمكرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما ثم سلامه سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله آه من أيوة الله سبحانه وتعالى قديا وتو da ya kewayo da mu wannan wata mai albarka watan ramalana kuma dama kamar yadda kullum muke zama idan wannan lokaci ya kewayo to yau ma gashi Allah da hikimarsa ya kewayo da mu wannan wato bigire da muke zama muke karatun littafin mu shekul islam alhaji ibrahim yas alkaulahi al-sangali na littafin diwan shekaru barkatai ina jin kamar a mun yi kamar shekara kusan sha nawa muna karanta wani wannan littafin akalla wajen sha shida ko ashirin ko haka dai yau ma gashi Allah ya yi koyo da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya sa mun fara wannan karatu a sa'a kuma cikin nasara cikin kariyarsa cikin yaddarsa kuma mu ɗauki wannan azumi da za mu ɗauka cikin lafiya da wato liɗifi na zafi na zahiri zafin da zafi na baɗi zafin da zahiri shine zafin gari wadda fata ke kokawa shi kuma zafin da baɗini shi ne kamar zafin aljihu yadda ake fama a duniya gaba ɗaya wawon ya shafe mu to muna kamun kafa da manzon Allah Allah ya ba mu liɗifi zahiri da baɗin kullum na gaya mutane wato duk yanayin da ya zo kai ɗan adam karkara da abin da kake kai abin sai dai ƙara mata riƙi wajen ƙara gane Allah da buwayarsa da kuma gane cewa rayuwa ba ta hannu kowa tana nan Allah da za da ake ciki a Najeriya in har kuɗi ne yake sa wani ɗan adam ya rayu ba ne rayuwa cikin Najeriya ina misali abinda za ka sai naira dubu ɗaya da yanzu sai ka sa naira dubu biyar bakwai goma za ka sai abin sannan da dubu goma tana samuwa cikin sauki yanzu kuma dubu ɗayan ba ta samu kuma ga shi ba wanda ya mutu to me kenan kaga ashe ba komai baya hannun kowa yana kawai yana hannun Allah abin da Allah ya so ya kawai shi za yi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba wannan goyon bayan abin bane a ina kula mu dan mu ƙara gyara imanin mu ne ba kuma laifin kowa bane wanda da yake ganin wai laifin wani ne ko laifin mu ne wai sakon mu yayi wanjuwa saban kai mai zai wa Allah ko ibada kuma za ta yi wa Allah mutanen Amerika da suke wa Allah ya ke ci musu komai na fila raka na wasu ne duk wani abu da kai gani an koya a duniya can a koya in ka ce su kafirai ne ko isa da rafiya yake musu mun yadda a tarfa su ma kafirai ne ko oman ko bahrain daɗi nake magana su ko saudiya kanta da kanta ko a cikin tashin hankali musulmi su kuma falistina da suka yi Allah a barwa Allah ikonsa ku ci ɗauko bala'i kuna ɗora bayi saɓanmu da yawa su mun jiwa kai bai kake saɓo mu bayin Allah ne masoya manzan Allah ne kuma Allah ya mana alƙawari matuƙar manzan Allah yana cikin ba zai alfitar da mu ba da ku rike manzan Allah ku ce annabi salati Allah yana inda karace shi kai saɓan ka kai ne ko kuma daraja Allah muka gani da bayansa Allah ya ba mu ikon cinyewa an fara wannan karatu kamar yadda madabin iya da shi ma sai da muka masa ibadali saboda yanayi ya dan malla masa wannan wata ibada guda ɗaya sai sai ke keta keta a guje kullum wannan sai ga mutane ita baiwa sawa take a ƙara gane Allah kamar yadda bala'i yake sa a gane Allah komai kai ka gane Allah ne negative ne da positive amma na ma wata baiwa ka ji daɗin baiwa kuma sai ka gudu sai ka share haku a guje na zaka ji kai lokacin zaka ƙara dagewa ka ce to dai gashi dai sai a kiyaye yawa ƙara manna Allah sai Allah shine mai komai shine mai kowa za mu fara wannan karatun kamar yadda ya da za mu fara daga farkon littafin kullum dama mu littafin diya ne mu je ne mu dawo mu je mu dawo yau gashi ma mun je kuma za mu ƙara dawo wala mu shawul islam alhaji ibrahim ya san ba shi da wato buƙatar sai an yi tarihin sa dole za ka littafin sa sai ka yi tarihin sa ka ce ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake tarihin da na kan shi ibrahim shine tarihin da yawa kansa wani tarihi ne yace وإني عبيد الله أتلو كتابه وذلك فخر أي فخر كأدبه وانا تعريف كل ذلك ما يتي يتي وإني عبيد الله لن كلام بوان وانا فربط آية ربطي ba wai ɗaki aka shiga aka faɗa aka fito aka faɗi wata magana daban ba rubutawa ya rubuce ake sayarwa a kasuwa wa inni ubaidullahi ba ma abdullahi ba fa ni dan karami ne a cikin bayin Allah kuma atlu kitabahu ina karanta littafin Allah alqur'ani kenan littafin da Allah ya bawa manzon Allah shine littafi na kaga shi dan karamin bawan Allah ne kuma yana karanta alqur'anin manzon Allah da Allah ya bawa annabi ko sai shi ce wa zalika fakhrun wannan shine abin alfahari na daban da wani alfahari shi an zo a cikin wato mutane ne ba Allah kuma yana so ya maka cewa shi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sallama wa manzon Allah domin har yana karanta littafin annabin ya haddace shi alaran mani shubaran alaran mani eh alaran mani shubaran saboda haka wa zalika fakhrun ni wannan abin alfahari ne kuma ayyu faharun ka ajin wani alfahari ne za ka je sai tashi da wannan alfaharin nawa amsa kawai babu saboda haka wannan shi da tarihin shehu ibrahim wanda duk zai kalli shehu ibrahim da kalle shi a wannan sifar bawan allah ne masoyin manzan allah ne idan baka yi shehu ibrahim wannan duk wani abin da zaka ɗauko ka yaba a kai kaskanta da shehu ibrahim kai ba girmama shi baka girmama shi ba an gane kuwa wannan shi ne matafiyar shi bawan Allah ne shi musulmin manzan Allah ne kuma alaramma ne to wanda ya zama alaramma ka ɗauko wani mukami kuma ganin ga wani kaza kaza kaza kana jingina masa ka yi shirki ya wannan shirki eh mu haka iya musa ya gaya mana shi Ibrahim haka malamu suka gaya mana shi Ibrahim kuma haka muka ɗauke shi kuma mu taɓa tsora shi a wajen da shi da shi ganin ba kuma in za ka kalli wanda za ta yaushe Ibrahim wato hukunci da shi kar ka kalli shekau kai musulunci hukunci sannan na ta jama'a kar ka kalli shekau da almajiran shekau kai wa musulmai da musulunci hukunci idan kai haka kayi mana kayi mana adalci to amma ya wannan abin ya ɓaci cewa shekau kuma ba musulmi ba ne ko ka ji ya ya taɓa cewa shi ba musulmi ne tunda ya yi kalmar shahada musulmi ne dole ka hakan za ka bai amma aiki musulunci yake yi me hansa a'a to sai ka duk wani wanda ya ɗauko wani shirki yake ya shigo da shi cikin tutar shi Ibrahim ka kalle shi ka kalle mu duk inda ake ƙara da lasfika a inda muke nan ake sa lasfika a ba da sallah ko a ba da karatun ilimi ko a yi zikirin Allah ko a yi sarja ga gidan na Ibrahim ne a nan yankin ba san wani je ba nan za ga mai gidan ta kuma su Ibrahim kuma a gidan ake sallah a gidan ba ba gidan alarama ne yanzu kamar ni nan ni alarama ne kuma ba na takawa da komai kama laramancin haka ne to muna alaramomi za mu yin sallah muna alaramomi za mu yin azumi muna alaramomi za mu yin kaza to kaga shi mu za a kalla ai wa shubarai hukunci ko to ba wani bai tara gashi ya zuba zobuna kamar yana gori ko shi zaka kalla ka ce wai ga mutanen shubarai nan a wannan wannan ba daidai bane ba kai adalci ba al'akaru Allah in ka bi gida ka tarar ƴaƴan gidan wannan ɗan kasuwa ne wannan ma'aikacin gwamnati ne wannan ɗan business ne wannan waye sai ka samu akwai ɗan daba a gidan yana shaye-shaye in ka zo wa maki sai ka gidan ma maki sunan ɗan daban ake kiran gidan gidan su cau kuma dole haka za a kira gidan a ɗan gidan ne ko to amma halin uban mai gidan kenan halin ƴaƴan gidan kenan zakka ce ga tana an fitar to duk wanda ya kalli wannan yaron ya zagi mutanen gidan da wannan yaron dama baya san mutanen gidan makiyin su ne ƙarya yake yanzu duk wanda ya zo nan inda muke raye a nan ya kalli aka ce da Allah suwaye masu misali yanzu Allah a zo na ce suwaye masu daraja na unguwan nan dan Allah ba za su hana ciki ba na ce ba za su hana ba to ni almajirin shugabai in an ce dan Allah a kirawo masu ba da karatuwan wannan ba za sani ba amma zai shi barai ne to kuma ka dauko wani kuma can da banka ce wannan shi ma shi ne ka kalle maka hukunci kas ka kalli wani inda gaskiya kai kai ke nema inna Allah ya wurukum an tuwaddil amanati ila ahli Allah ce na umarce ku jini kuma yarda dukkanin wata amana kan masu ta bayan da za a yi a rubuta maka panadol ko kuma likita ya rubuta takarda zai ma operation kawai sai ka zo ka samu wani ya boko ka ce ai kai ma na ga kana zuwa makarantar boko likita ne kira mu operation da Allah ba gani mu je kai mu operation zai yi a duniya ma balle a lahira wala mu shau islam alhaji ibrahim yasi a mahankar da yake kallon manzan Allah da ya bubu su suke tun annabi wannan matafiyar ba kowa ne yake kallon annabi a wannan matakiyar ba kamar Allah ne ya buɗe masa gunshi shi kadai sai dai ka kalle shi kai koyi shi yasa wasu da suka ji shi yana wasu maganganu a cikin littafin suka ce kafa zan fafa da yawa ya ce ai ba da san annabin ba Allah ba ai ce ya lumuna ni jahalan wa aikantu anna man tajarraha min ishar ma zuqtuhu sabba yace suna zargina wai ina na cika san annabi na dalma ina kai annabi makamin da ban kai da wai annabi bai kai ba wani wani makamin na annabi bai kai ba kana dan adam ai ba da san annabi sai Allah sai ce to ba kai shi nake inda ban kai shi ba ni ma ba ba sanin sa ne ba amma Allah ne ya buɗe zuciyata ya suba min san annabi ya ce ga zai buɗe zuciyarka ya sa maka ɗaya na goman abin da nake son annabi in ka tashi sai ka hauka ce ba za ka iya zama a cikin mutane ne ba ni ma da izini ne shi na shawin ya ce al'adar irajin ko bayan kila jahilun safihun wa in kalu fa tabban lahu tabba wanda littafin za mu karanta yau majabi ya ce abal kalbu إلا أن يكون متيما حليفة غرام للنبي محيما جماعة سنة تتجم ونن أبا القلب إلا أن يكون كوايا إياه to wanda yake ji abinda shubara yake cewa abal kalbu yace zuciya ta shi ya zama larabe zuciya ba mace bace namiji ne amma za mu fasara shi da balancin mu ne zuciya yaki haka fasara take amma sai mu dawo Hausa zuciya ta kai za mu gane ta ƙi me ta ƙi komai illa an ya kuna mutum ba sai dai ta kasance a bar wato bautuwa a cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mutayyamu da muhayyamu da shagafu da garamu dukkan su martabobi ne a cikin martaba soyayya idan aka ce zuciya ta ki komai sai ta zama mutayyama kamar mutum kana ɗa ya ɗauke ka ya kakka bawa mai da kai bawa ya kai ka kasuwa ya siyar kuma kai magodiya an gane to mutayyamu kenan shi a cikin san annabi da za da manzon Allah zai ɗauke shi zai sai da shi zai ce wa manzo Allah godiya ne a ce fa wanda za a ce rodin an yan san kai ne za su yanka shi alfarin sa cewa annabi ne sai da saboda haka halifa qarani zuciyar da ta zama ma'abociyar bege bin nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muhayyama wannan zuciyar abin bai imot wato abar imortarwa ce idan wuta ta taka ta taɓa wuta ta lantarki ko ta gawayi za ka iya zama za ka nutsu za ka san annabi haka yake wa zuciya rakin cuɗanya ta yake yi na'am sai ka tsara zika kai
abitu bilaili timmi shi ne shehun mu shehul islam ya ce wato ina kwana abitu bilaili timmi wato cikakken dare
saharana ina mai rashin bacci shida ba na komai a cikin wannan daren wato ina rashin bacci ina tsarawa ne wato ina tsara wani irin bege gawa
zikirin lazi tsaba batsan wa maksa ga wanda wato ya daɗa a cikin zukatan kowa ko a cikin rushin kowa ko a cikin sirrin komai ko ya daɗaɗa a cikin wato wato sha'anin Allah ko ya daɗaɗa a cikin aljanna ko ya daɗaɗa a duniya da lahira bada'an wa maktaman ko da ƙarshe duk abin da manzan Allah a cikin abin bashir daɗi ko me sirrin annabi shi ne daɗin komai ko aljanna da kake ji ana cewa aljanna daɗin ta manzon Allah ne idan ba manzon Allah a ciki ba za ta ba za ta daɗi ba kamar gida ne ka gina shi ka sa komai na alatar amma sai zama ba mata cikin girgidan wadda ka aura ya sunan gidan inda za ka gane kango ne sai ka ga duk isar gidan za ka ga iyayen masu hankali suna hana ɗayansu shiga cikin gidan naka a to ai ba san da take a gidan ba to amma tana aure wata yarinya ko mun kace farko da gata nan da ka sa a gidan sai gidan ya zama me sai ya zama gida haka ne za ka aljanna da manzo Allah zai kaula daga aljanna ce na fata zama a ciki ta zama kango haka shi bara ma ya faɗa ku wani bacci ne walau la tujazu fil jinani bi nurihi lama hana nahwa al khuldi kullu mufassal yace ba dan jin dadi a cikin aljanna ya zamo da hakkin manzon Allah bane shine dadin aljanna to da duk wanda yake da basira da ganewa da jin dadin dawama a cikin aljanna ba kace
sajulu fihi alwarqa layli wa jirati saboda haka shi bai shi Ibrahim yace ina tabaɗe ne ya ni da kuciya wato a cikin dare na ka san da a cikin tsuntsaye ba wadda take da alaka da soyayya kai tsaye kamar kuciya ita dare ba ta bacci zaka ji da kana kiwon kurciya ko tantabara zaka ji tana rera wata a cikin dare to yabo take ga abin da take so saboda haka to sai ce lokacin da kurciya take wannan abin ni ma bana bacci ina yi wa abin da nake so waka shine tsayin dare na kenan bana bacci amma me wajirati niyamu su kuma kotana suna ta bacci wajabni kalma zanibi magaraman wajabni na majafi idanu a nan kula ido kai ka ce wato indalaro ne ko wajen zuga cikin wuta ne saboda zubar hawaye da yake zuba daga cikin idona saboda ne nazzimu durral lafzi ina tsara lukulu'i na magana a cikin ne fi zikir wasbihi a cikin tsara a cikin ambatan sufofin manzon Allah ya ce wa ahasin mamaki bi wasfil badr da siffanta wannan cikakken watan annabi shine wata cikakke wanda wannan watan namu da kuke kallo ya samu sunan badru ne daga annabi muhammadu shi wannan watan ba cikakke bane saboda akwai ran da ake haihuwarsa akwai ran da ya cika akwai ran da ya faɗi haka ne to manzon Allah tun kafin tun kafin duniya cikakke ne da cikarsa duniya cika ya zo duniya ba a zuwa su duniya ba duniya ba ba ba na ba da labarin an yi ta ba ba na baka labarin lahira ba bayyana zai a lahira da ba zai je lahira ba ba mai baka labarin lahira ba na baka aljanna labarin aljanna ba nan ce kun zaman sa ba na ta baka labarin wuta ba dan makiyansa ne صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن بوصف البدر saboda haka mamakin siffanta wannan wata wanda yake cikakken wata wasf al-badr durran wanda yake dukuri wannan sama abin tsarawa wane ne wannan siffar Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan mushi Islam sai Muhammadu annabi Muhammadu ko miftahul futuhat shine mabudin kallon buɗe buɗe duk abin da ka ga buɗe da nan Muhammad Allah ya buɗa mu komai ba kana gani ba da idan ka an buɗe shi ko to da nan Muhammad Allah ya buɗe ganin ba dan manzon Allah ba za ka iya gani da wannan idanun naka ba haka ji haka ganewa haka tafiya da dawowa duk abin da ka sani sirrin manzon Allah ne a cikin abin shi sabin yake yiwa da ba manzo Allah ba zai yi ba shi ne mai fita da fituhati da shi aka buɗe annabawa da shi aka buɗe duniya da shi za a buɗe lahira da shi za a buɗe aljanna da shi aka yi katamin su ma annaba duka Muhammad mai fita da fituhati mai wannan mukamin shi wata sayyidi shi da shugaba na komai
khatimu silkin rusuli khatiman muqaddam kuma shi ne cikamakin zirin annabawa farko da ƙarshe da shi aka buɗe kamar yadda na gaya ma kuma da shi aka kulle sallallahu alaihi wa sallama na'am
به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وكر وعزما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما ثم سلامه فنشعته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما ثم سلام فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما مواهب رب العرش طه محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما ثم سلامه صلاة توكينا إلى الذكر به لنبي محمد ne sallallahu alaihi wasallam da shehu ibrahim da annabi muhammad ne kullul anbiya dukkanin annabawa na lama na lahu suka samu dukkanin abin da suka samu da annabi muhammad ne wa zakar Allah misakan nabiyina lama ta na kunnin kitabun ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك جاء الله فأولئك هم المين الفاسقون النبوة sau da aka bihi da nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kullul anbiya dukkanin annabawa nala manalahu suka samu dukkanin abin da suka samu na daraja da martaba da baiwa da kusanci da Allah bihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zinatul hadarat akai wa halara adu halar da kanta da kanta da shi da dai dai domin shine cikakken bawan Allah kuma shi nuna Allah ko gane wani alastu bi rabbikum kowana waye ansa bala sannan kowa ya je ansa to da bai ce balan na ba shafa komai zai da kowa ga shi bihi zanatul hadarat ko wakir saboda ka shi yana baka labari kai dan uwa ka ji nauyin manzon Allah eh ka ji nauyin annabi annabi abin a ji nauyin sani duk abin da zaka ji nauyi a duniya bayan manzon Allah ne to ka ji nauyin annabi wa asima kuma ka girmama manzon Allah shi ma Allah da kansa ya ce maka girmama annabi da tuminu billahi wa rasulihi wa tu'assiruhu wa tuwajjiruhu Allah fa da kansa yake ta girmama shi kuma ka ji nauyin sa sai da kaga duk buwaya irin ta Allah komai na sani ka san Allah kuma bai san komai ba sai kansa yawwa ai kansa sani kawai sai da kanka tashi yin abin iri amma duk da wannan buwayar tasa bai taɓa kiran sunan Muhammadu da ya Muhammadu ba saboda kan nabi da jin kunya sai dai sai masa ya ya yi mutum ya yi musamman an zai faɗe shi yakan faɗe shi kamar su takwas ko su bakwai a cikin abu ɗaya a cikin aya ɗaya sai kira mu Allah kamar su takwas ko su bakwai a aya ne amma ba zai kira sunan ba ina misali ya yi wannan biyu bin na ahalan na laka azuwa ta kallatin آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك da duk manzon Allah ne tashbihi ne ta ne ta kai rasulullahi ba Muhammadu ba saboda jin nauyi ana gane kuwa to su da ka ji nauyin annabi ko da ka kai sai shi ko da kai sai kanka a cikin ɗaki kar ka kira sunan ka kana da ko yaro da aka aka sa masa Muhammadu ka gida ma yara me yasa wanda da ku amarya ko sama na ba wanda da ku amarya dan wa amarya ne ana ciko to da ka ji nauyin annabi a kuma girmama manzon Allah kace
rasul min al maula wa adam lam yakun
rasul wato shi wani irin manzo ne kada ja'akum min Allah nurun a'a da kada ja'akum rasulun min anfusikum wani irin manzo ne da Allah ya turo shi ya zo min al maula daga Allah tun a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake manzo wa Adamu lam yakun annabi Adamu fa bai kasance ma bai ma kasance ba ba yin din ba ma ruwan balle Adamu amma annabi rasulun ne shi
wa ya buƙa rasulan kuma daga lokacin zuwa yanzu annabi ne shi shi aikensa ba yankewa yanzu annabi isa ashara ta yanke ko to a can ana karanta ta muku ayar da Allah ya ce da zaka zo in turo ka kana manzo in ya zo a jikai da kana yau kai kai ba manzo bane shine ba manzo ka bi shi ka taimake shi ka je ka zama kamar sidna bakar sahabi ne da kawai kai to har yanzu kuma wa yabqa rasulan zai wanzu yana manzo da'iman fitir fitir na ce da'iman kawai fitir wa me wa mu'azzama kuma abin girmamawa
fa nash'atuhu kanziyatul haqqi wahdahu kaga kagar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa nash'atuhu kagarsa kanziyatul haqqi wata taska ce ta Allah kawai Allah ya kago shi daga daga taskarsa kawai wa adamu lako
wahdahu shi shi kadai Allah Allah wahdahu to sai kago manzan Allah saboda manzan Allah ba Allah bane manzan Allah ba gutu tarayyar Allah bane Allah ya fi kenan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu to Allah ne ya kago ya kago ya kago manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga taskar Allah Allah shi kadai to sai kadai ta manzan Allah a cikin ubudiyar annabi shi shi kadai ne babu wani bawa irin manzan Allah duk a cikin bayan Allah ina can shi Ibrahim wannan kalmar ya ce Muhammadu Abdullahi ghairu mushabbaki bihi basharu man rama zalika sabbihi sallallahu alaihi wasallam wa sallam Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba Abdullahi ba ba Allah amma ghairu mushabbaki bihi basharu ba za ka kamanta manzan Allah da wani mutum ka ce annabi irin wani bane barra mazalika wanda ya nemi ya kamanta annabi ta annabi irin wani ne ko waye sabbi wannan wawa ne wawa ke shi kace kai wawa ne amma ina mukamin fa husifatun shine mukamin bambancin da annabi da kowa shabbatuhu bi ismi fa'ilin ko shi wata wata ide sifa ce wanda ni da na kalli siffar sai siffar ta ta da siffar na ne aiki amma wa rasa bi shubilin mustafa gairu aini babu abin da yake kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yanayin manzon Allah to ya ya rage naka kace
lizaka atana saboda wa muqassima saboda haka manzon Allah ya zo mana asiman yana mai rabon kayan Allah kuma wa muqassima yayi raban cikin adalci ya raba ba kowa Allahu al-mudi wa ana al-qasim na'am
fa nash'at fa ayu jami'i rusul ayu muhammadin wato dukkanin kudurin annabawa fa'ayu ne jami'ir rusuli dukkanin mujizozin annabawa
ayu muhammad wato mujizozin manzon Allah ne kamar yaya idan kaga wani annabi ya yi maka wata mu'jiza ya- yana gaya maka ta- taken nan ba ya yake maka gaya ma yake mai gidana zai zo an san mu'jiza ko a zo a ɗauki sanda a doki cikin kogi ya dare a shiga cikin kogin bahar maliya a keta sai bayan an wuce ta haɗe sanda kai aka duka ana gaya mako to ana so a gaya maka wani wani bawa na zai zo nan gaba jama'a su akan ruwan akan maliyan ba za su dinga rayuwa ana gane kuwa wannan zamanin ne muke da jirgin da ake masa lodi wata shida saukewa wata shida a gama da kuma in bala cikin ruwa ya lafiya saboda me manzon Allah in baka gane ba ba an ɗauki annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta ba Allah ya ce kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ko wannan wutar da aka aka hada da nan an jefa dan adam ne zai yi ta yi daidai da ka kama wannan wayar irin ta ce me za ka yi gasuwa za ta yi ka mutu amma ku ni bar da wasalama ala ummatin muhammad ala kowa da kowa ma sai a jona wutar ga ta kana kallon kirkiri bala'i ne ga shi amma cikin tsaki sanyi kuma wasalaman ala kai da ni نعم
فمنه إليه كل شأن معمما نعم مهم.
فمنه إليه كل شأن معمما كل شأن dukkanin wani sha'ani da ka gani na Allah ko me abin tattarawa duka haɗe faminhu daga manzan Allah abin yake kuma me a kansa ake yi. shi shi kaɗai ne yake da da alaƙa ganin Allah kuru-kuru ga Allah ga Muhammadu banda shi ba da ba wanda ya samu wannan mukam ya je ya ga Allah sun yi mu'amala da Allah ya dawo gidansa bai suma ba bai imauce ba bai gigice ba hankalinsa bai tashi ba washe gari har ya ba da kudin shafari faminhu ilaihi kullu sha'anin mu'ammama in ba shi ba duk wanda zai ga Allah sai yayi yunwata kwana da kwanaki yana azumi in yaje idan aka yi maga- magana ga Allah sai dai sai dai mu yi- mu yi magana ganin ba zai yi ba duk da azumi da zai yi aswaki kafin gaje sai a ce ƙara kwana wani azumin da guda goma in yaje iyaka duk iyakar magana sai da mai kiraji a ce wa kallama Allah Musa takalima amma wannan babban bawan fa bacci ke yi. bacci ke fa Ka sa- ka ka san ma- ma- manzo Allah yana bacci idan sai yana bacci da shi baka karanta wannan hadisi jiya ne ko shekarun jiya idan idan manzo Allah yana bacci amma zuciyar manzo Allah ba ta bacci yana wannan idan na mai albarka yana bacci aka tashi shi aka ce karo Allah na kira ba ba alwala ba ba ba ba ga baraka tana jira ya hau aka tafi kuma ya je duk abin da aka yi aka yi sun magana fata zalla fakana kaba fakana kaba ne kausai ne a wadana ba wa ila bihi ma kana wal fuadu mara afatumaruna wa ana ma yara نعم
مواهب رب العرش طه محمد baye bayan ubangijin al'arshi a wani bane ɗaha muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ورحمته kuma shi ne rahamarsa وهو الرحيم kuma shi ne jin ɗanza
أكرما ha girmama manzan Allah
بشير نذير مقصد وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفى أمين وهو في الرسل مجتبى أبيب إله العرش بدءا وما اختمى ثم سلامه سلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلما ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لن يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والصحب الكرام ذوي النما ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shehu Ibrahim yace bashiru da yin bishara ne ka san idan yayi bishara wato saboda bishara da da da manzon Allah zai yi har shedan sai ya kare. sai ya dauka an goje komai bashiru kenan kuma shi nazirun ne in ya gargadi kaja ce ya faɗi ba ce ba a hankali ba abin da zan amfana ni saboda gargaɗi eh, ki ba hankali idan ki aiki ba abin da zan amfana ni bashirun nazirun sannan me muqsiqun annabi mai adalci mai yaban mai wato mai rabon kaya kaya na askira kuma ya adalci Mhm.
جواد manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai baiwa ne كريم eh كريم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai karamci ne باسط الكف wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ba shi da hannun jahilai a zan ba shi in ka ji bahaushe ya ce wani na hannun jahilai ne ba na ɓanɓarwa ba zai ɓanɓarwa duk abin da ka zo kam abin yana nan yana ji da kayansa to ma'aiki shi ba su da kafe ne mai shimfaɗaɗɗen tafin hannu ne yawa ya bayar ya bayar ya bayar in ya bayar wato har gigidi si- sai ya kwaikwayon wannan abin kaga har ai ba ba a taba a cikin halitta a wanda ke saman tashi masu masu wato ba- ana gane ko shi girgije kai kuna gaba ga gona wannan ga gona wannan ba da wani kuna gaba in ya zo sai ya rauka abinda sai ya fita ma daga gonar ya ce wata gonar ba to saboda baiwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama girgije ma bai kai manzan Allah baiwa ba sallallahu alaihi wa sallama ahan منعما sannan annabi mai ni'imtarwa ne
مكفى
me أمين muƙaffa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi abun bibiyarwa daga farkunan annabawa sannan a- aminun amintaccen Allah ne wa hawa mujtabar fi rusul shi abun zaɓi ne a cikin annabawa in ka ɗauko dukkanin annabawa annabuwa ne annabuwa ne annabuwa ne ka ware ɗari uku da goma sha uku a cikin wancan rikakkun ka waro wato guda biyar a cikin wa'ancan to shi kuma sai ka ware shi a ci- a cikin kannunsu shi ne liman in akwai wanda yake da wani ɗan ran da a jinjina masa shi ne annabi ibrahim to eh, mamun sa eh, ladanin sa ne shi yake tada ya kama manzala ya limanci na'am
حبيب إله العرش manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi masoyin ubangijin al'arshi ne habibu kenan ko kaga annabi Musa shi menene kalam annabi Ibrahim kalilu annabi Nuhu shakuru annabi duka kowa da da makamansa to shi shi habibullahi ne shi masoyin Allah ne habibu ilahi al'arshi kuma bad'an tun farko ba za ka kama da ƙarshe tuntuni ba ba wai a wani ran da aka bashi aka ɗauke ba sha biyu ne
wa abyadu yustasqal gamamu biwajhihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa abyadu faitu ne a cikin zatin da Allah ya yi masa na surarsa to manzon Allah fari ne amma farin wannan kamar hadisan Abu Hurairah ne kamar misali kace wannan farar fata ne wannan baka fata ne wannan to annabi shi fari ne amma ka san farin akwai su danyen jaji jama'a to a ran fari ne kamar haka yustas al-ghamam wajhi wanda ake neman shayarwa ta girgije kun ji ko wannan girgijen duk bayan sa to so ake girgijen ya shayar da alfarmar fuskan manzon Allah
bihi nara lailul jahli id kana muzlima da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama daren jakinci ya hakke izir izme kana muzlima yayin da ya kasance baki kaga ba musiba a duniya da take jahil wani ciwo kuma jahil yes kai ko talauci da kai jahilci ba ala dai kenan ka san mutumin zamani yanzu ba ba abin da yake tsoro kamar talauci kuma ba da kuka kasa ganewa ba fa talaka a yanzu dai ba talaka sai dai masu buri amma talakan da Allah yake nufi talaka a yanzu kowane arziki ne kowane arziki ne ya sa muka kasa hutawa saboda mun sauka daga kan abin da mai gidan mu annabi Muhammadu ya dora mu a kai wannan sabon da kuka fi jin labarin su wana wana wana wana suwaye suwaye ba kowa da yake da mafi guda biyu ba wani mayafinsa ɗaya wani biyu ne akwai wanda in ya ja mayafin sama sai ƙasan ya buɗe in ya jawo shi ƙasa kuma sai saman ya buɗe kuma na ya gogi na haka wasu suka yi aka yi wannan ya gogi ba ba ma yadda kai riga kana to talaucin da muke kuka ne ne ne me yasa mutum yau komai talauci talaka talaka talaka talaka me talauci ne malamai su muku ta'arifin talauci ko zama yake nufi da talauci talauci abu ne da ba zama ni dai na waiwaya ban ga talaka ba ina irin ka gani ga da mahu kwaya goma a cikin yaushe abin da kankan wani rigar ba wannan hasken ba ko ina jin har manzo Allah sallama ya bar Madina da jaraba wannan hasken ya wani kuɗaɗe ƙa'idar ina ba shi ana gane ku domin in dare yayi tara kawai na dare tashin hankali ne bakin to da bayan da zaka tsofa wani haske a duniya gaba daya bakin da zaka dusa na sun zo sun yi zauna an tattauna wani abu da ya shafi lamari na addini in suka so sai kan ike ya taba kan ikan ikan ya kama haske ya ce sai tana umar kawai baka rike ba su ta kuta gida wannan cocila da aka da aka yi mana yanzu ga gasa nan kai a ga kamar da cocila yanzu ƙawanci ne to a dai kula a gane me ake nufi da talauci
quluba jami'il khalq ahya bi nurihi wato quluba jami'il khalq zakata dukkanin halitta ta Allah a haya ta rayu bi nurihi da san annabi Muhammadin
alsunahum haka nan harasun kuma a haya ko fara yi zunuri hidayen annabi Muhammadu fasaka sai zama al'umma sun tsarkaka wa Allah ma kuma sun yi sani.
ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا wallan mu shehu islam ya ce wa wallahi ya ce na rantse maka da Allah kamar ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa menene jawabin rantsuwar la tudfi saniyan li ahmad babu nabi annabi muhammad a komai a kyau ba nabi manzon Allah in kyau ne ke sa a so dan adam ko abu dan adam zaka so manzon Allah a kyauta ba na biyun manzan Allah a iya mu'amala ka san ba kowane mutum da yake da zafi da kyau da kyauta kuma ya zama ya iya mu'amala ba to manzan Allah ya iya mu'amala in ya mu'amalance ka ba za ka taɓa samun wani mutum da zai mu'amalance ka kamar manzan Allah ba ya za ko in ya kalle ka sai baka naira dubu ɗaya a fuskar sai ka gane cewa shi kai ke ina ma ba sabo ba kai ba da ne gashin da ya dan baka ba ma a fuskar manzan Allah fuskar ta fi ta fi kyau sakin fuskar da farin ciki da yake cikin fuskar ya fi kyautar kyau a baka a zuciya sakakkiya a yi maka alkhairi kuma na ba godiya saboda haka ba za ka taɓa saman nabiyin manzan Allah komai ba fa ahmadu sallallahu alaihi wa sallama fardun shi kadai ne fa jauharu wani irin jauhari ne lan yuqassama wanda wannan jauhar ba zai taɓa ɗaukar rabuwa ba a ce ga ga wani yana da irin kaza annabi yana da iya da kaza shi shi kadai Allah ya ya haɗewa haka ne to sai kai masa gaisuwa
عليه صلاة الله ثم سلامه salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga annabi Muhammadu
مع الآل tare da alayen manzon Allah والصحاب الكرام da sahabban annabi masu girma ذوي النما wanda suke ma'abuta da tsuwa cikin daraja kullum. Alhamdulillah. Amin. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya mu zauna lafiya. Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu.
آمين Allah ka rufa mu cikin inayaka.
آمين Allah ka tare mana fada.
Amin.
Allah ka goyi da bayan mu a cikin komai.
Amin.
Allah ka gyara zakatan mu.
آمين Allah ka yarda mu so annabi soyayya ta hakika ba ta da'awa ba آمين Allah ka wato ka karya mana makiya آمين inda ba za su duru ba Amin.
saboda rikin manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wa sallama fatiha fatil fatiha
Allah sa ka da salati goma ga annabi قل هو الله أكد صلاة الفاتحة والدم الله ساكا مسد الحين الله يجزيك أمال حاجة الله يكرم التلافية قل هو الله أكد صلاة الفاتحة والدم القرآن إلى من طريقة الله ساكا مسد الخير salatul fati da babu ga shehi Allah ya kare masa jangora alam na sharaha idza ja salatul fatih muna tawassuli da wannan zama da wanda muka zauna saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaya mana dukkanin damuwa sanan tsananci da kunci da ake fama da shi a wannan yanayi Allah ka dauke mana Allah ka samu shiga wannan wata mai albarka cikin farin ciki ka dogo da cikin farin ciki mu gama lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam na sharaha idza ja salatul fatih هذه آية الكرسي لقد جاءكم لإلاف صلاة الفاتح الله يتعلم تنشم ذا لا في مد إيمان الله يبام لا في هذا زوا لا في الله يدم ذونا لا في البركة من ذا الله صلى الله عليه وسلم الذي أضعه صلاة الفاتحة لصلاة الفاتحة لا أنسى صلى على سيدنا محمد حق قدره آمين آمين آمين الحمد لله